بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه إن شاء الله يوم زامو تجاور كراتمنا إحياء علوم الدين نا الإمام أبو حامد محمد ابن محمد الغزالي الله سبحانه وتعالى يكارا مسير ده آه درس مدى قباتا muna cikin magana a cikin waton asali na farko shine asalin da ya shafi zatin Allah subhanahu wa ta'ala mun yi magana gwargwado abin da zai yi a ciki mun kai wato ƙarƙashinsa ko babi na farko wanda ƙarƙashinsa mun yi magana akan abubuwa da dama daga ciki a asalin da muka tsaya a kansa shine Allah subhanahu wa ta'ala ba jauhari ba ne kamar yadda muka ce a cewa Allah subhanahu wa ta'ala ba jauhari ba ne kamar yadda ya gabata a karatun da ya gabata zai kai mu zuwa ga cewa Allah subhanahu ta'ala kuma ba jiki ba ne. Don aka ce jauhari shine abin da baya karɓuwan rabuwa daga cikin abin da yake iya riskuwa. Jiki kuma shine duk abin da ya harhaɗu daga wannan ko da yake kamar yadda muka ce wannan asalin mas'alar tana nan yadda take ko da yake tasawurinta wata yadda aka yi tunaninta magabata masana ilmul kalam da malaman aqida da malaman falsafa kafin duka waɗannan su kai maganan abin da ake nufi da jauhar to ilmoma iktishafat na zamani ya isa zuwa ga abubuwa wanda suka fi haka watan zurfi ko da yake ba sun saba bane tasawurin mas'alar kamar yadda muka ce shi ya canza an zo an riski abubuwa kamar yanzu an riski microbes wanda suke ga sunan yan ƙanana ne an san maganan da masana suke yi a matukan kankantan su a kuma su ma wasu ajisam ne har a haka ba jawahir ba ne za ka samu suna da kafa da hannu da ido misali a irin nasu yadda Allah subhanahu ta'ala ya halice su ko ko da wasu gaɓoɓi tun da ni ba layi na bane karin kutsa cikin abin da ban sani ba to ala kulli halin dai su ma an gane cewa ajisam ne duk da matukan kankantan su to abin da ake nufi da dai jismu dai shine duk wani jiki wanda ya haɗu daga wasu abubuwa kamar misali abin da za a fi ganewa idan aka ce jikin ɗan adam kaga abu ne wanda ya kunshi tsoka ƙashi haƙori ido jini abubuwa da yawa wanda suke sun haɗu suka samar da wannan abin da ake kira ciki so da shi jiki duk inda yake za ka samu mu'talif ne watan abu ne wanda ya haɗu ko mu'allaf abu ne wanda ya harhaɗu daga wasu abubuwa to Allah subhanahu wata'ala ba jiki ba ne wannan kam abu ne da ya kamata ya zama badahi a wanda yake laisa bi jismin mu'allafin min jawahir ba jiki ne daga harhaɗa ya harhaɗu daga wasu jawahir tunda ba jawahari ba ne to kaga Allah subhanahu wata'ala ba zai zama jiki ba domin duk abin da shi asali kamar yadda muka ce jauhar shi asali ne wanda daga shi ake samun jismu to matukan an kore asali din to alfar'u din ma ba zai tsaya ba kenan wannan sananne ne a wajen masanan ilimin mantik da masanan usul a sanannen abu ne kamar yadda muka sani a babin kiyasi a idan nassin da aka kiyasi a kan shi ya zama an hukuncin shi ya tashi zai zama hukuncin alfar'ul maqisu alaihi shi ma ya tashi a kamar idan hukuncin al'asul ya tashi sanannen abu ne dai kamar yadda muka ce shi in aka ce abu jiki ne to ya zama zai karbi rarrabuwa Allah subhanahu wataala wal iyazu billahi ba zai karbi rarrabuwa ba wasu sun sami iskali a nan su ji an ce yadullahi su ji an ce a Allah subhanahu wataala an ya sifanta kansa dai da wani abu kullu shay'in halikun illa wajhahu su ji Allah subhanahu wataala ya sifanta wasu kansa da wasu sifofi wanda a lafazin ɗan adam da irin maganansa shi ma yana da irin nashi idan an ambaci wannan abin an jingina wa ɗan adam saboda haka sai suka zaci Allah subhanahu wataala wal iyazu billahi wani jiki ne wanda ya haɗu daga irin waɗannan gaɓoɓin wal iyazu billah wal iyazu billah wanda yake wannan a ainihin bata ne magabata da dama daga cikin malamai ko za a iya cewa mafi yawan ahlus sunna wal jama'a sun tafi akan cewa bata wasu su ma sun yi wato wato tasrihi da kafircin mutumin da yake sifanta Allah subhanahu ta'ala da jiki ko da kafircin da suke nufi na farko dai ana nufin al-kufrul ilzami ne ko a wani fuska na biyu kuma ba ana nufin kafircin wanda yace Allah subhanahu ta'ala jiki mutlakan bane suna kafirta mutumin da yace Allah subhanahu ta'ala jiki ne irin jikin mutane to wanda ya irin wannan itlaqin shi suke ce ma kafiri sannan kuma wanda yace jismun ne lakal ajsami mafi yawan su sun tafi akan cewa wannan ba za a kafirta shi ba amma dai za a kira shi da za a jingina mashi fasikanci ko a jingina mashi kasancewansa dan bid'a wannan shine mafi shaharan kamar yadda al-Imam al-Qarrafi yana kalta daga fadin al'a'immatul arba'a ya tafi akan cewa dukkan al'a'immatul arba'a sun faɗi wannan al'imamu zarkashi bayansa ya bayani da tafsili a cikin albahrul muhit inda yake cewa wa ammal mukhti'u fil usuli a mutumin da yake kuskure a cikin usul watan su ne kamar mu'tazila kamar qadariyya da sauransu wal mujassimu da mutumin da yake cewa Allah jiki fala shakka fi ta'simihi babu kokonto cikin cewa wannan mai saban Allah ne wa tafsiqihi cewa kuma fasiki ne wa tadlilihi cewa batacce ne wato wannan ijma'i ne babu sabani tsakanin malaman ahlus sunna akan wannan waqtu lifa fi takfirihi amma malamai sun yi sabani a cikin kafirta shi al-izz ibn abdussalam Allah ya kara masa rahma yayi bayani mai fadi inda ya ya faɗi magana mafi adalci a cikin wannan mas'alar inda yake cewa wato kafirci a cikin irin wannan bai dace a jingina mu mutumin da ya itikadin wannan ba akan kuskure saboda a itikadinsa ko faɗinsa da wannan akwai bambanci tsakanin sifa da mausuf sannan kuma ba za a jingina mutum kafirci akan abin da fahimtansa sai mutane da suke zurfi cikin ilimi yawancin abubuwan da za ga Allah subhanahu wataala yana kawo imani da kafirci akan su ana jingina ma mu'taqid din su kafirci galiban zaka samu abubuwa ne wanda ake riskan su da badiha abubuwa ne wanda ba su da wahalan fahimta amma wannan mas'alan na yanayin Allah da mubayanan shi da halƙin shi da yanayin sifofinsa da yanayin iliminsa da ƙudransa da makamantan waɗannan to abubuwa ne wanda suna da suna da zurfi a cikin karatu sai masu zurfin ilimi suke iya fahimtar su da haka bai kamata a yi gaggawan itlaqin kafirci ga wanda ya ambace su ko da yake duk da haka kamar yadda muka ce malamai da dama sun ambaci wannan kafirci din kamar Allah suna nan da yawa wannan ya ba ya wuce abin da za a lissafa al-Imam nawawi ya ambata a cikin al-Majmu' da wasu daga cikin mu'allafat dinsa a yana faɗi a cikin al-Majmu' cewa fa mimman yukaffaru man yujassimu tajsiman sarihan daga cikin waɗanda ake kafirtawa ko yakfuru ko yukaffaru waɗanda ake kafirtawa ko ko suke kafirta da iya cikadin su mutumin da yake jinkintar da Allah yake cewa Allah jiki watan irin na mutane shine abin da yake nufi da sarihan wa man yunkiru al-ilma bil juz'iyat da kuma wanda yake inkarin Allah subhanahu wa ta'ala sanin Allah subhanahu wa ta'ala da juz'iyat sune kaman qadariyya Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu ko mu'tazila Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu da kila ma kuma a ganin wasu to haka dai waɗannan to dukansu dai malamai suna tafiya kan kafircin wannan itikadin ba sa nufin da an ce wannan itikadin kafirci ne ko mai itikadin nan kafiri ne shikenan duk wanda ka gani yana irin wannan ka kira sa kafiri wannan kuskure ne babba a ka'idan malamai shine idan aka sami mutum yana faɗin irin wannan magana to kuma ya zama hukuncinsa hukunci ne daban yana buƙatar a kai shi wajen malamai a bibiya abin da yake faɗi a fahimtar da shi kuma yana kamar yadda muka sani kamar yadda muka ce matsala ce ta saɓani da bai kamata a kafirta musulmi ne akan lamari na sabani ba wata ina nufin kafircin ba ina nufin itikadin ba watan shi kafirtawan matsala ce ta sabani kamar yadda muka sani a tsakanin malamai galibin su dai mafi yawa suna tafiya akan kafircin wanda yake itikadin wannan jikin amma irin jikin mutane wanda kuma yake itikadin jiki ba irin na mutane ba saboda duk alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba inda Allah subhanahu wataala ya ce makansa jiki ba inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce wa Allah subhanahu wataala jiki wallahu alam a to dalilin kuma wannan kafirta dalilin da kamar yadda muka ce an ce jiki dole yana bukatan waje ya zama mai bukata kenan jiki yana bukatan wajen da yake ya zama mabukaci zuwa ga wannan wajen to kaga wal iyazu billah an jingina wa Allah bukata dole yana bukatan iyaka zai zama ga iyakansa ko tunda yana da waje to yana da iyaka to shi ma an jingina wa Allah takaituwa da wani iyaka dole kila yana bukatan motsi kuma duka waɗannan sifofin da yi wa Allah subhanahu wataala wani waje da yi wa Allah iyaka da jingina wa Allah subhanahu wataala motsi da alharaka wal intiqal cewa yana barin nan wajen yana komawa can wajen duka wato madallat ne wato wato dazuzzuka ne na bata kwarai da gaske da malamai da dama suka yi tasrihi da kafircin mutumin da yake irin wannan itikadin a cikin Allah subhanahu wataala sannan kuma har yanzu kuma yana nufin shi kamar yadda muka ce murakkab ne kenan ya harhaɗu ne daga wasu abubuwa wal iyazu billah ya zama mai bukatuwa zuwa ga wannan abubuwa din kamar yadda muka faɗi a karatun da ya gabata duk mutumin da yake faɗin haka ya jingina wa Allah ko ya faɗa ko bai faɗa ba ya jingina cewa akwai wani kadimi banda Allah saboda wannan wajen da Allah subhanahu wataala yake shi ma ya zama kadimi kenan wato ya zama baya da farko kenan tunda dai Allah subhanahu wataala jiki ne yana wani waje to wajen da Allah yake shi ma ya zama kadimi yanda Allah subhanahu wataala yake kadimi mun san kuma wannan shi ma daga cikin bata mabayyani da Allah subhanahu wataala ya kubuta a jingina masa irin wannan sifofi a bayan sifan jism watan korewa Allah subhanahu ta'ala sifan jismu nake nufi to kuma sannan ya ce kuma dole a kore mashi sifan tashi da ardi mun yi bayani a baya gwargwado akan abin da ake nufi da ard shine abin da yake bijirowa yake bijiro ma ainihin jauhari din shine mun ba da misalai da dama a karatunmu da ya gabata cewa misali a tsawo gajarta kyau muni haske duhu zaƙi ɗaci haka makamantan waɗannan duka waɗannan sifofi ne wanda suke bijirowa ainihin jauhari don haka idan ka zo ka same su ka ce a ciro maka su ba dole a iya raba su da wannan sifan a ciro maka su ba duk da kuma an san ba su ne shi ba an san su daban shi daban to amma kuma ba za a iya raba su da shi ba to duk dai wannan dai sifofi ne wanda su ma a malamai suka yi ijma'i akan korewa Allah subhanahu wa ta'ala ba za a jingina a siffanta Allah subhanahu wa ta'ala cewan jauhari bane shi ba za a ji siffanta Allah subhanahu wa ta'ala cewan jiki bane dama an korewa Allah kasancewan shi jauhari to bi tabi'atil hal an kore masa kamar yadda muka ce kasancewan shi jiki sannan kuma ba za a siffanta Allah subhanahu wa ta'ala da kasancewan shi arabi wanda yake bijirowa jauhari ba Allah subhanahu wa ta'ala kullum in za a yi ta'ammuli a cikin sifansa a cikin sunayensa a cikin zatinsa da ba a son tafakkuri cikin abin da ya wuce iyakan mutum ya wuce riskan kwakwalwar mutum domin kwakwalwar mutum Allah ya yi ta da abin da za ta iya riska to inda mutum zai tafakkuri cikin Allah subhanahu wata'ala to ya yi tafakkuri fi itsari laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir ka yi tafakkuri cikin itsar din Allah subhanahu wata'ala babu wani abu mai kama da shi kamar yadda magabata suke faɗi kullu ma khatara bi balika فالله بخلاف ذلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته